أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu ta shafi na 64 shafi na 64 rufi'itu fi illi bismillahir rahmanir rahim walamma matat rabi'atu رأتها امرأة من أصحابها وعليها هلة استبرق وخمار من سندس وكانت كفنت في جبة وخمار من صوف فقالت لها ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار والصوف نعم قالت والله إنه نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترين علي ودويت أكفاني وكتم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا فقالت وما هذا من كرامة الله عز وجل لأوليائه فقلت لها فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب فقالت هيهات هيهات سبقنا والله إلى الدرجات العلى قالت قلت وبما وقد كنت عند الناس أي أكثر منها قالت إنها لم تكن تبالي على أي حالة أصبحت من الدنيا وأمست قالت فقلت فما فعل أبو مالك تعني ديغمة قالت يزور الله تبارك وتعالى متى يشاء قالت قلت فما فعل بشر بن منصور قالت بخ بخ أؤذي والله فوق ما كان يعمل قالت قلت مريني بأمر أتقرب إلى الله تعالى قالت عليك بكثرة ذكر الله فيوشك أن تغتبئي بذلك في قبرك malaci rufaitu fi illiyi an daga darajata an kai ni cikin wato bayan Allah maɗaukaka Allah ka sanya mu a cikinsu kun san a cikin suratul mudaffifin ko Allah madaukakin sarki yana cewa menene wa ma adraka ma illiyun na kitabun marqum na yashhaduhu almuqarrabun waje ne wanda ake ajiye rayukan bayan Allah na gari a sama shi su jin daman kurkuku ne a ƙasa a ƙasa-ƙasan nan take a ƙarƙashin ƙasa gidan wuta inda ake kai rayukan yan wuta idan sun mutu da haka diddan wuta ransa ƙasa yake Allah ka tsare dan aljanna kuma ransa ana kai shi alliyin to amin lokacin da rabi'a ta rasu wace ce rabi'a ita ce ake kiranta rabi'atul adawiyya akwai tarihi tarihi mai yawa a kanta wasu ƙarya ne wasu ƙarya ne irin cewa wai da ita mawaƙiya ce ta dawo ta tuba ta zama kaza da kaza kai ta jin tare ba misiriya ce shekara ɗari da hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda maluma suka ce da ita yake yi yake magana kamar yadda ya magana a kan uwaisul karni kusan akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ba su zo zamaninsa ba kamar uwaisul karni haka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai in kun ga haɗu da shi ku ce ina gaishe shi ku karanta masallama daga wajena bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya annabi sallallahu alaihi wasallam kafa kawai sifofinsa ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai me yasa ma yace a karanta masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi duk abin da ya roki Allah yana amsa idan ya ce Allah ya ce Allah ka mai da wannan dan aljanna sai ya mai da ka aljanna in yanzu ya hada kai ce Allah sa wannan ka sa ya zama dan aljanna shikenan sai ka zama dan aljanna kenan idan ya ce wannan Allah ya sa ya zama dangote na biyu na shikenan ka zama duka abin da ya roki Allah shi ya sa masa idina umar za ka je a tarihin fi'uwais da yake ya riƙe ya riƙe wannan magana da annabi sallallahu alaihi ya faɗi garin da zai fito daga yaman zai zo kuma zai a aikin haji shi ya sa sai sayidina umar ya wayi gari yana khalifa da sai ji tintanci tawagar mutanen yaman yana tambaya da Allah a cikin ko a cikin wanda suka zo aikin haji akwai wanda ake kiran shi uwaisul karni ya ce babu haka ya dinga bi shekara shekara shekara har wata rana ya zo ya ci sa'a da ya tambaya aka ce babu amma ba mu sani ba akwai mai kula mana da raƙuma shi a can wajen raƙuma yake zama sai dai shi ne ba a san waye ba a je a bincika da ya je ya tambaya sai ce sunan shi uwaisu dama ya je ya same shi yana ta nafilfili eh sai da na umar da ya yi bincike da annabi sallasa ya ce yana da wani tabo na ciwo ne na kuturta wanda Allah ya warkar da shi duk ya bincika ya ji shi ne sai ce da Allah kai mun addu'a ya masa addu'a da ya tafi wata shekara sai da na umar ya ba da labarinsa sai bai zo ba wasu suka tashi nemansa har sai da suka bi shi yanzu aka yi bincike da ya zo da wanda ya same shi ya ce kai ne ne sai ya ce masa halakun haɗu da sayi na umar ya ce masa eh daga wannan mutumin da ya ɓace ba a sake sani inda yake saboda mutane za su yi ta tuntunundu kaga mu yanzu kan kawai sai ka buga signboard cewa kai ne na kai ne uwar zuzani na na'am da kati ba amma shi sai ya bace saboda ba abin nan yake ba amma da yawa su samu yayi musu addu'a to suka ce wannan hadisi ita ma irin shi kusan haka to lokacin da ita Rabi'a ta rasu cikin dalibanta wata sai ta yi mafarki da ita ta ganta a wani irin kayan ado da lullubi na ado ya ba ado sosai alhali sun san likafanin da suka sa mata likafani ne fari wanda aka sa mata jubba da mayafi na gashi shine a mafarkin take ce mata ina kayan da muka sa miki shine da da wannan rigar gashi da muka sa miki tace wallahi ina marsuwa sai aka cire aka cire mun wannan kaya da kuka samu aka canja mun da wannan kayan ado da kike gani aka mata kwalliya Allah sa a mana kwalliya sa'annan ta ce likafarin da kuka samu sai aka nade shi aka dau aka ajiye shi kawai ya zama kamar sadaka cikin aikin ladana aka ajiye shi za a bani ladan shi ladan tashin alkiyama sai ta ce mata ko saboda haka kika dage a rayuwar kina ta aiki saboda ita rabi'atul adawiya wato multazima ce kuka ce sufiya sufiya ke cewa ko da hausa na mace ko wato mutum mai addini wanda bai dauki duniya komai ba kuma addini na gaskiya ka san akwai wanda suka ce su suna addini amma ba na gaskiya ba da sunan domin mai in ka ce kai sufi ne to za a same ka kafi kowa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a same ka kafi kowa bin alkur'ani wannan shine sufantaka na gaskiya kai sufaye mutanen da suka kalli duniya duniya kallo na gaskiya Allah madaukake sarki ya sa suka yi wa duniya kallon gaske ka san kallon duniya kowa da yanda yake kallonta wani yanzu ana ce masa za a mutu za a mutu kawai yana ji kamar tatsuniya tatsuniya ne na kawai shi ba ruwan shi kawai za a mutu gwana za a mutu shi me yayi na yana ga kamar bai laifin komai ba don me zai mutu irin tunanin kafirai don ka san shi kafirin ya mutu wai kawai akwai wani abin da ya faru suna ganin wani mistake mutumin yayi shi kuma da bai mistake ba yana nan na wannan tunanin kafirai ne jama'a musulmi kawai yana rayuwa ne dan lokacin da Allah ya diba masa bai ba idan lokacin shi yayi kawai shikenan zai bar duniya to to to akwai wannan Allah madaukakin sarki ya gwada musu suka suka fahimci rayuwa sai sa duk daren su da ranan su ko duniya kaga suna nema to lahira suke nema a wajen ba a za suna neman duniya za ka gaisu a cikin duniya ana harkar duniya amma su tunanin su ya za a yi wannan harkar duniyar a juya ta na ta zama musu sanadiyar samun lahira tun da dama ai lahira a duniya ake neman ta ba wani waje za ka je shi yasa ake cewa musulmi duk inda Allah ya kaddara aikin ka to anan za ka nemi aljannar ka ko ina kai dan sanda ne to aikin police za ka shiga aljanna na kai soja ne da ake soja za ka nemi aljanna kai custom ne a custom za ka nemi aljanna kai immigration a immigration za ka nemi aljanna kai shushana ne to a shushana a nan aiki za ka nemi aljanna kai makanike ne a makaniken nan za ka nemi aljanna duk inda likita ne kai a likitanci injiniya ne kai a injiniyanci ai kun gane hausan ne saboda Allah ne ya kaddara mana ayyuka daban-daban shi da sanin shi yasa rayuwar kowa daban-daban hannu kasam na bainahum ma'ishatahu fi hayati dunya Allah ce mu muka tsara musu rayuwa ko ba kai saka canza ba da haka anan wajen zaka nemi aljanna ka da rayuwarka anan za ta kare ba ka jira irin lissafin shedan ka san wani wai shi yanzu bai so mu nemi aljanna ba sai ya ritaya na na nuna eh shedan ya ce masa ya bari akwai time sai ya yi ritaya ya je ya zauna na sai kaza sai duk lissafin shedan ne in Allah ya barka kai ritaya wannan rahamar Allah ce baka da tabbas ko zai barka kai ritaya na mutum ba wanda baya mutuwa yaro yana mutuwa samari yana mutuwa na kowa na mu idan kwanan shi ya kare da haka kaga kenan a yanzu yanzu ne ya kamata ka dage kai zama kana aikin aljanna ko me kake a ciki kana neman aljanna in ma lokaci ya kare shi kenan masha Allah kaga na abin yayi yayi kyau amma ba za ka zo kana da ka sani da ana jira ka a jira ka za ka yi kaza za ka yi kaza da haka duk inda Allah ya ɗaukakin sarki ya sa rayuwar mutum to anan zai dage yi aikin da Allah maɗaukakin sarki zai yake so wanda zai ba shi lada a kai shine take cewa don haka ki ta aiki a duniya ta ce eh ya ce sai ta ce mata wato wannan da ke gani wato yana daga cikin karramawa da Allah yake wa waliyansa wato Allah ya karrama ta Allah ka karrama mu sai na sake ce mata to akwai wata da ta rasu ana kiranta abadatu bintu abi kilab na ce mata to yaya abaratu binti abi kilab ita kuma da ita ina take me ya faru da ita ta ce hai wannan wannan da kika kira ai ta ta challe mu wato matsayin da ta samu ya shallanawa ta ce wallahi tana wani matsayi mai girma wata matsayi na ɗaukaka sai ta ce ya aka yi ta ta wuce ki bayan mu a duniya muna ganin kaman ke ce gaba da ita ka san yadda mutane suke kallon mutane wani ka raina shi alhalin babban mutum ne a wajen Allah na wani kana ganin babban mutum ne a ce ba fanko ne Allah kiyaye eh ai yana haka ne saboda shi Allah madaukakin sarki shi ya sa hu alamu bi malittaka shine ya san wannan suke jin tsoron sa ya ciki abin da ke basar da mutane mutum ya zama a idan mutane yana jin tsoron Allah amma in ya buya kawai dan duniya ne na nufin kawai rayuwarsa kawai mutane yake wa na in ya shiga cikin mutane na ustazu na da zaran ya balle ya wani waje shi kenan ya zama iblisu wannan musifa ce musifa ce babban musifa ana sa musulmi ya zama kaifi daya kana waje kana gida ka tafiya kana akwai shi din yanda yake jan mutane wani a garin su mutumin kirki ne amma yana tafiya ya ganshi a ingila magana ta kare ya zama ba ingila na ko ya ganshi a america ko ya ganshi a china kawai zai manta ka ba Allah baya china wallahi malam sai ci kare ba babbaka to wannan duk shari ne na shida ana san yanda ka san Allah na kallon ka a Najeriya haka yake kallon ka a China na haka yake kallon ka a Dubai haka yake kallon ka a Ingila na da kawai ka tsada dokon Allah da inda kake na ittaqilla haisu ma kunta wannan shine umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da inda kake ka zama kai shi daya Allah ya sa mu zama kai shi daya to shine take cewa ai gashi muna ganin kin fita yawa aiki tace ina ai ita wannan mata da kika gani wanda ake kiranta Abadatu binti Abi Kilab ai abin da ya faru shine bata damu da duniya ba kwata kwata bata damu yaya ta kayyamma ba yaya ta wayi gari sai na ce mata to yaya Abu Malik Abu Malik ma ya rasu yayi shi kuma labarinsa tana nufi ana masa alkunya ne da daigima ce shi din nan ta ce a shi wannan ai ya samu wani matsayi Allah ya ba shi dama yana ziyartar Allah duk lokacin da ya so wajen sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam baban abdullahi ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi ya ce ka ji dadi Allah madaukakin sarki yayi magana da babanka gaba da gaba ba wani mutum ya ce da Allah ya magana da shi gaba da gaba sai babanka bayan ya rasu da haka Allah yana wa mutane karama karamci Allah ka yi mana sai taki tambayar ta to yaya bishir bin mansur shi ma ya rasu ta ce kai kai kai kai wallahi shi wannan an ba shi abin da baya zato abu a to burinsa da yake fata ya samu auna ya bashi abin da ya ninka burinsa sai na ce to wasiyar da zaki mun fa wace wasiya zaki yi mun wadda za ta kusantar da ni zuwa ga Allah sai ta ce mun to ki yawaita ambaton Allah alaiki bi kasrati zikrillah ki yawaita ambaton Allah ki zama zakiru namiji zakira zakira mace ko eh ki zama zakira mai yawan ambatan Allah wallahi mala hasara ne mutum ya zama baya ambatan Allah hasara babba wata rana bai dade bai kai sati biyu ba muna tafiya da mota muna tsaye a cikin gosulu an yi faki na ga wani mutum ya sha riga ya sha hula iya namanta akwai wata waka mamman sha ta yi fa yana ta karkada kai daɗi ya kashe ni na ce iko Allah malaya mala a cikin mota ya sa ko waka ladi sarkin zazzau shehu ne in ka ga yadda yake na ce iko Allah shaidan manya yanzu ka yanzu wannan da kuma ina ya fito da a ce subhanallahi ya bashi yana yi na ko alhamdulillahi ko wani abu amma layi ciki yana ya sa kasar kawai sai ta yi yana ta kuma yana ta nanatawa ya iya eh kaga zai wuni kawai ya ɓata lokaci ya ɓata rayuwa eh haka shirin yake to don kawo ni kana lalli sarkin zanzo shi sai me na mugun madambaci na yana ta yi fa ya sha hula ya sha abin nan babbar riga shari ne na iblis kamata ya ce kawai yana subhanallah ne walhamdulillah ko yana jin karatu ko yana wani abin da zai amfane shi ya amfane shi duniya amfane shi lahira to shine sai ta ce yawaita ambaton Allah yace saboda ambaton Allah ne wato za a yi wato a kabarin ki ma idan kika kai cikin kabarinki waɗanda kika ɗara ambaton Allah za su yi kishinki na su ji ina ma a ce su ne ke kaga ambaton Allah nan da ake ce mu muna yaƙi yi ko in ka mutu wallahi ko subhanallahi ɗaya ba za ka iya ƙara faɗa in ka mutu ko Allahu akbar da ka ji ana faɗa ba ka isa ka faɗa ka gama aiki amma yanzu kaga kuma ka yi gum na misali nake yanzu ba aka yi ba da haka mutum yawaita ambatan Allah Allah madaukakin sarki ambatansa bai masa iyaka ba alqur'ani Allah ya jera innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal duka har har karshe Allah sai ya cika da masu ambatan Allah ya ce wa zakirina Allah katiran wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima da haka masu ambatan Allah da yawa kaga bai da iyaka yawa Allah yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira Allah yace ga ku wadanda kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa yace wasabbihuhu bukratan wa asila da haka umarni ne na Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ambata Allah sun riga sun shalle sun wuce yawa Allah ya mu cikin masu ambatansa kaifa wajatti da'amal maut yayi kika samu dandanan mutuwa a'a kaifa wajatta ne kaifa wajatta da'amal maut yayi kadan dani kaji wato dacin mutuwa walamma mata Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abid رآه بعض أصحابه وعليه ثياب خضر وعلى رأسه كليل من لؤلؤ فقال كيف كنت بعدنا وكيف وجدت دعم الموت وكيف رأيت الأمر هناك قال أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه إلا أن رحمة الله وارت عنا كل عيب وما تلقنا تلقن وما تلقانا إلا بفضله yace lokacin da Abdulaziz dan Suleiman mai bauta ne masa lakabi da al-abid mai bautan Allah lokacin da ya rasu shi kuma wasu daga cikin almajiransa suka ganshi shi ma ya sha ado da koriyar riga an masa ado da koriyar riga kuma gashi nan an sanya masa kambi na lu'ulu'u irin kambi na sarauta haka ya suka gan shi shi ne sai ya ce mata ya ka kasance bayan ka rasu ya ka ji ɗanɗanen mutuwa ya kuma ka samu lahira can inda ka je shi ne sai ya ce musu maganan mutuwa kada ku tambaye ni tsananinsa da damuwa wallahi mutuwa akwai damuwa Allah ya ba mu sa'a amma mutuwa akwai Allah madaukakin sarki ya sanya mutuwa kawai sai da damuwa haka take ko yaya ka mutu kawai sai an shiga damuwa kuma haka Allah ya sanya ta shi yasa wani hadisi kudusi yace bawa na wanda nake so in ji Allah ba na san abin da zai daga masa hankali yace amma na riga na zartar da wani hukunci na zartar da sai an mutu ya ce kuma bawa na baya son mutuwa wato sai dai haƙuri na an riga an zartar da wannan amma tana kwa daga hankali rai yana so mafuta tun daga ƙafa rai yana so mafuta daga yatsa ɗan yatsa haka yake ficewa kuma allah maɗaukakin sarki inda ya gama da mu bai nuna mana inda rai yake ba da wani an ɗora wajen da igiya a mana a kai kuwa ayin kasar rai ya kamata a tsare shi ai na shi ya kamata a kulura da shi a jikin ɗan adam ba wani zuciya wani koda wani waye-waye duka hayaniya ne ai rai shi ne mutum ta amma Allah cikin hikimarsa sai sa ba wanda ya san da yake Allah madaukakin sarki yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa yasalulaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi yace wa ma utitu min al-ilmi illa qalila lokacin da yahuda suka zo suna za su wa annabi sallallahu alaihi wasallam yar kore suka ce ku tambaye shi ina tunda ya ce shi annabi ne rai a ina yake sauran tambayan da suka yi duk Allah ya ce ka ce musu kaza ka ce musu kaza amma wannan sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce musu rai al'amarin ubangiji na ne shi kadai ku ba a ba ku wani abu ba na ilimi sai dan kadan shi yasa kaga duk duniya ka duba kirinkin bature ne ko kun taba ji wani bature ya ce a gano inda yake a wai misali a da Allah kun taba ji wani yayi bincike scientist ya gano inda yake an yadda Allah ne ya faɗa haka har a tashi kiyama ba inda ya san wanda yake inda ba taba ma guje ba kaza mala yana ta wa'azi ta ba san inda rai yake ba ashe ba ma guje yana ta jin mala shi da yazo za a yanka akuya malam zai sawo kawo ya zo ce dakata ka ce baka san rai inda kake ba wai ka yanka gelaman ba wato tunda wuya ka wuya na eh wayan niyya yanka dagela bai san cewa Allah madaukakin sarki da yasa ana yanka dabba ta wuya ita wannan wani hana aqrabu ilaihi min hablil warid jijiyoyi wanda suke kai jini zuwa kokarwan dan adam suka hada jikin dan adam shine Allah ya sa ana yanke su dan dabba ta huta saboda zai saurin sawa ta ta mutu amma ba wai cewa rai yana wuya ba ne na ga wuya yake ba jijiya ka ake yankewa wanda zai hana zai raba gangan jiki supply na jini zuwa kwakwalwa don dabba ta samu dama na a ɗauki ranta amma duk da haka zaka ga in Allah ya so sai a yanka ita rigima da ita na eh kenan Allah kenan wani da gaske akwai wasu da suka je suka yanka wata saniya na da sai yanka ta ya fi sau goma sai da tashi a yanke ma take tafiya shi ne sai ya ce kara tambaye shi maganar zafin mutuwa da tashin hankali da ke ciki ya ce sai dai rahamar Allah da ta same mu duk ta samun manta da shi Allah ya mantar da mu da rahamarsa da abin da ya bamu na falalarsa to Allah ka mantar da mu wato kuma ka sa mu cika da imani aqabani farahan da'iman wa qala salih ibn bashar lamma mata da'us salami ra'aytuhu fi manami fa qultu ya aba muhammad alasta fi zumratil mauta قال بلى قلت فماذا سرت إليه بعد الموت قال سرت والله بعد الموت إلى خير كثير ورب غفور شكور قال قلت أما والله لقد كنت دويل الحزن في دار الدنيا فتبسم وقال والله لقد أعقبني ذلك راحة دويلة وفرحا دائما فقلت ففي أي درجات أنت قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يسامحك yace Allah ya ya biyo ya biyo bayan rasuwa na Allah madaukakin sarki ya maye dukkan damuwa ta da farin ciki da wamamme Salihu dan Bishir yake cewa lokacin da Ada'u Salami ya rasu yace ya ganshi a cikin bacci abincinsa sai yace masa ya kai baban Muhammad ba ka riga ka rasu ba sai yace na rasu sai nace masa ina ina aka kai ka bayan ka rasu yace bayan na rasu wallahi na hadu da alheri mai yawa na hadu da ubangiji mai gafara wato mai gode aiki sai na ce masa amma a duniya mun ga kana yawan damuwa kana yawan damuwa da bakin ciki da tunanin yadda za a da Allah ba na nufin wannan huzun da ake faɗa ba mutum ya zauna ya dumbura baki ya yi fushi na kar ku ji ana cewa masu fushi ana nufin mutumin da ya san kullum yana tunani yadda za su haɗu da Allah na yana kai kawo saboda ya san akwai damuwa yau amma ba yana nufin ka yi zumbura baki na ba ka magana ba ka wannan ba tabbatar kwayarwar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka duk mutanen da suke yawan tunani yana daga cikin tunanin da ake samu yi ta yawan ambatan mutuwa ka san wani ba ya san a ringa ambatan mutuwa wata shekara a national masu suna karatun hadisi sai muka zo babu mutuwa wani babban mutum yake gaya bai ya dade wallahi wata rana me ya faru kuwa ya ce mun halin ka san me faru ya ce ran da ka so babu mutuwa nan mun zo da wani abokina masallacin da za mu je karatu wallahi ya ce mun wallahi shi ba zai ƙara zuwa ba sai an gama babin nan wallahi tallahi ya gaggara wallahi ce ko bai ƙara zuwa ba sai da aka gama babu mutuwa kaga irin ba ruwan shi da ita din nan kaga wannan gashi kamar na ce kai to Allah na ce ka masa wa'azi ya ce wallahi nayi nayi da shi bai zo saboda ba a sai ringa jin magana mutuwa shi da ai a na to malai ce ba suna da yawa ai suna da yawa ka sa akwai mutanen da ko janaiza ba sa zuwa akwai mutanen da ko janaiza ba sa zuwa akwai mutanen da idan suka zo aka yi sallan gawa da su zamewa suke yi wallahi ba sa zuwa makabarta zaka ga sun yi kaman za su tafi zai shalle wallahi sai yayi wayo ba kwata kwata ba za ka taɓa ganin su a makabarta ba duka wai gudun akwai wanda kuma jana'izan ne kwata-kwata ba sa zuwa akwai mutanen da idan nasu na gaskiya rasu to daman tun da gida ne ba san suna nan ba sa nan ba a lokacin zai yi tsiri tafiya ya ce a ce ya yi tafiya ko bai ne ya tafiya ba sai ya tafi hotel ya kwana don ka a ce ka ga baya nan ba a ce yanzu da na yi zaɓa duk wai maganan kada a mutu kuma duk kawai wannan wasa ne wallahi ba abin da ya hana wani ya mutu sai lokacinsa da bai yi ba in kana son ka daɗe ka ringa sada zumunta sada zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutum ya daɗe na ka ringa sada zumunta kana son ka daɗe ka ringa sadaka ya tabbata yawan sadaka in ka ci sa'a sai ka tsara ma kwanaki na taba ba da kisar na ba nan ba wani kisa na annabi dauda alaihi salam da wani saurayi yana zaune suna tare da annabi dauda alaihi salam mala'ika mutuwa ya zo ya zo fadan annabi dauda baban annabi suleiman ya ce masa sanni da zuwa suka gaisa ya ce ka zo aiki ne ko ka zo ziyara ku za aikin ne mala'ika mutuwa ya ce masa a ziyara na zo sai to masha Allah sai ya ce masa amma dai zan dawo aiki nan da kwana goma sha ko ɗaya ne sha biyu ya gaya masa kwanaki ya ce zan zo aiki ce me za ka zo sai ya duna masa saurayi ya ce ka ga wancan yaran ka ga wancan yaran a lokacin yaran shekararsa ashirin shekararsa ashirin a duniya ya ce ka gan shi can saura kwana goma sha hudu zan zan da kai annabi da rabi ji yana son yaran suna ta harka da shi kai ba min da iya bai ga yaran ba yana dai kallon shi ko yalla sarki wannan ya kusa tafiya na ana annabi da na ta lissafin kwanaki yana lissafin kwanaki ya ga kwanaki sun cika mala'ika bai zo ba yaro na na yana ta sabgarsa sai bayan wasu kwanaki sai gashi nan ya ce yaya aka yi haka ya ce haka aka yi eh haka aka yi yadda ka ji na gaya ba ya ce ranar da na ce ma zan zo har na zo ina jiran lokaci ya ciki shi wannan yaron dai naka sai ya fita yana da dirhami guda shida dirhami guda shida ya ce kawai sai ya haɗu da wani ina biye da shi mala'ika ce ina bin shi ina jiran ta mai yi ya ce kawai sai ya ga wani mai almajiri sai ya cire dirhamin nan guda shida sai ya ba shi sadaka ya kalle shi sai mutumin ya mara addu'a ya ce kai Allah Allah Allah ka ja kwanakin yaran nan shine sai Allah ya ce ma mala'ikan to shikenan an ƙara ma shekara 60 to dama ba shi ba shi ashirin din ba na aka ce mala'ika aiki ba aiki na ba aiki yau na na na eh an canza ne ce haka ya faru shi kenan na tattara na wuce na ce kaji abin da ya faru ashe gowa za a sha sadaka su Allah ja kwananmu da imani shi ne sai ya ce masa ya ce sai na ce wato wannan damuwa da nake da haduwa da Allah a gidan duniya yaya wannan irin damuwar da kake da shi sai ya ce a sai murmushi sai ce ai wallahi wannan damuwa ta mun amfani wannan tunanin hana haduwa da Allah da nake ta tuna mu a duniya ta mun aiki domin Allah ya canja mun da farin ciki Allah ya ba ni jin daɗi mai dawwama sai na ce a cikin darajoji wanne Allah ya baka sai ce Allah ya hada ni tare da annabawa ya hada ni tare da siddiƙai ya hana ni tare da shahidai ya hada ni da tare da bayan Allah na gari kuma wajen zama ya yi kyau waɗannan su ne abokan zama Allah ka haɗa mu da su daman Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alƙwari ko wa man yuɗi illaha ko wa rasulahu ko ko menene fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin sai ce wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya samu a cikinsu. Hirauratin miriya da janna daga cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna. Walamma mata asimul jihdari ra'ahu ba'adu ahlihi fil mana faqala alaysa kad mitta qala bala qala fa aina anta qala ana wallahi fi rawdatin min riyadil janna أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وسبيحتها إلى أبي بكر وابن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بليت الأجساد إنما تتلقى الأرواح ورؤيا الفديل بن عياد بعد موته فقال lam ara lil abdi khairan min rabbih lokacin da asimul jahadari ya rasu to iyalansa suka ganshi a cikin bacci suka tambaye shi cewa ba ka rasu ba yace ina rasu to yanzu ina kake yace wallahi ina cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna anan nake rayuwa Allah ka samu a ciki ya ce ni ba ma ni kaɗai ba har da wasu abokaina Allah ya haɗa mu a ciki kuma muna haɗuwa duk safiyar juma'a da daren juma'a muna haɗuwa mu tattauna mu tattauna kuma muna zuwa har wajen sayyidina abubakar da abdullahi dan musuni kuma daga nan har muna samun labarburan ku cewa wannan ya zama dan daba wannan ya zama dan wuyuyi wannan ya zama wannan ya haddace Qur'ani na wannan ya to eh to ba labaran bane duka biyu ake samu da miyagu da marasa da masu kyau Allah ya sa a samu labarin mu masu kyau har iyayen mutum da suka rasu wallahi suna jin labarin su yana la suna lahira idan sun ji labari mai kyau sai su yi farin ciki in sun ji mara kyau su yi bakin ciki to shi ne yake cewa sai na ce masa a da gangan jiki kuke haduwa haduwa yadda kuke haduwa a duniya haka yadda muke taruwa mutum ya zo wannan ya zo ko kuwa kuna haduwa ne da rayuka ya ce a a ai gangan jiki sun ga sun da gargaje a cikin gata wannan haduwar rayuka ne shi yasa ake cewa musulmi ya damu da ransa fiye da gangan jikinsa wannan gangan jiki ba ta shi ake nama ne da kashi kawai na ko shi yasa kaga ba shine dan adam ba ainihin dan adam shine ransa wato wanda shine zai dawo a alamin arwah ibn al-qayyim ba ba yana da littafi ana kiran shi ar-ruhu ba karanta zaka ga wannan labaran wato masu haduwa yanda rayuka suke haduwa a ita laburbura a ita bayanan iri-iri don an mutu kuma an ga a fudaili ɗan iyad bayan ya rasu sai aka ce masa sai ya ce cewa shi ɗin ya ce bai ga wani alheri ba ba to bai ga wani alheri ba gabawa fiye da ubangijinsa da ma'ana babu wani alheri ɗan adam zai rike kamar ya ji tsoron Allah ya bi Allah domin Allah maɗaukakin sarki in ma baka bi shi ba to ina wajen walaka ba shi ya halicce ka shi ya baka duk abin da ya baka duniya tashi ce lahira tashi ce shi ne mai wuta shi ne mai aljanna to in kake Allah ka je wajen wa ba kowa ba duk abin da ka gani kowa a shana ne wallahi ba wanda zai iya ma komai sai Allah da haka mutum yana tare da Allah ta shikenan ya huta in kuma ya sake Allah shikenan ya sake har waɗanda suke jan mutane su dawo ko bautan wani Allah ko bin wani abar manzon Allah ai dan tashi alkiyama tsinuwa ake yi na tsinuwa ake tsakanin su eh har ma su ce haulai adalluna na fa'atihim azaban dhi'fan minan nar Allah wadannan su suka halakar da mu a duniya ka kara musu azaba Allah ce dizan muku azaba likullin dhi'fin kowa za a kara ma da haka dukkan matsayin mutane mutane muke Allah kuma shi kadai yake eh bai da abokin tarayya da haka wannan shine aqidar musulmi Allah madaukake sarki yana tun masallacin nan na tamfor kafin mu koma nan gidan kun san mun yi sallah shekara da shekaru a can tsallake ku ya ce yana nan to da ya haɗu tun lokacin ya haɗu da wannan ciwo to da ya taimako yake nema kuma dai kun sani da haka ku ƙara zagawa abinda Allah ya haura wa ya zagawa zabi na malam a ƙara zagawa a nema wancan ma Allah taimako ga wata takarda nan bari na karanta a peace be upon you malam ba ku ci abin ba in 2015 my parents stay away from me because i changed my religion to islam please my brothers in islam i need assist ba ni yadda ya rubuta ne ina ga assistance yake cewa amma assist yake to any work because for me to eat in a single day is not easy. Please, I need help even to secure a someone house. I can do it. Ina jin yana nufin ko security ne ko? No. I can do it any other work. Please, my brothers, I need help because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm from Akwa Ibom State. If someone want to see me, I am here presently. I am disabled. In Allah da in wani zai ganka tun da kana nan, to amma ya za a iya ganka in ana neman ka. Na? Oh, you are the one. To stand up, let anyone see you. To, gashi nan, ba Allah. ina neman ko gadi ne amma ne ka san gadi sai an bincika ko a aya musulunci ma haka yace amma dai kuma ire su gaskiya akwai masu bukatar taimako tsakani da Allah eh akwai wanda ba gaskiya suke ba amma akwai wanda gaskiya suke idan suka musulunta suna haduwa da tasgaro da yawa suna haduwa da damuwa na da haka ba wai sai gadi ba in an samu wanda zai taimaka masu tunda kowane aiki yake neman da zai ci abinci na radio phone number ne abi you don't have phone number so ya ce bai da waya ino mala yawo hmm? you are seeing him every day so be close to him to ka san shi aina aina ka san shi a sanin gaske ko sanin masallacin nan na good aina ka san shi aina da ke mu sani na a ai irin wannan in akwai wanda ya san shi ai karfin gwiwa ne gare mu na abokinka ne tun wa shekara nawa da suka wuce kun ga da ya musulun da 2015 yau shekara nawa kenan ka gani to ai kaga wanda ya musulun ta haka san da gaske yake insha Allah to amma kai kai mana bayani a ina ne ya zama abokinka a nan gadin to ok ka ba shi wajen kwana masha Allah okay okay da o a to yayi kyau to amma kai kana da waya kenan yanzu in ana neman shi aka samu ka shi kenan ne to mala yau ta shi ya rubuta wayar sa ana shi yau to shi kenan to Allah ya taimaka na'am amma sai نعم محمد سلمان سلم نعم بن سلم نعم na ji dai ok to bari na duba dan tarihin da zan dan tsillo ma insha Allah alaikum assalam amin na to ana yi an na'am na gane to shi kan shi karatu zikiri ne shi kan shi karatu zikiri ne don ana magadan majalisu zikir wurin karatu yana ciki wuraren da mala'iku suke kewayewa su wa mutane addu'a wajen karatu na ciki da haka shi ma majalisan zikiri ne da haka wajen karatun ƙur'ani wajen zikiri ne wajen duk abin da ya shafi Allah da yana ciki idan har abin da ake faɗa ba zai zikirin naka ba zai da za ka furta da baki ba zai sa ka kasa ganewa ba za ka iya idan kuma zai sa to shi ma zikiri ne a fahimci addini wani ibada ce mai zaman kanta da musulunci ya ce a yi shi yasa ka gayi wanda zai zauna a cikin dare ya duba matsalar ilimi na karatu ya yi minti biyar na karatu ya koyar da mutane ya fi mutumin da ya tsalle dare gaba ɗaya yana sallah ladan shi ai ba karamin lada malamai suke samu mu ma almajirai ba karamin lada muke samu ba ana eh Allah wa Allah na'am ina zuwa na'am yawa cewa idan yana ji ba a cika yi wa sauran annabawan salati ba na ce a ana yi wanda duka ga ba yi to bai sani ba amma na san ana yi galibin kaji an kira annaba ma ana cewa alaihimus salatu wassalam ana hada su a cikin jami'i annabi sa amma bambancin yi wa annabin mu sallallahu alaihi wasallam salati da su shine na annabin mu dole ne na su kuma aiki ne na rada ba za a ce ma misali in kaji an ambaci annabi Musa ba kai masa salati ba ga abin da za a yi ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya faɗa cewa marowaci na ƙarshe shi ne mutumin da aka ambace shi da masalaci lokacin da ya yi addu'o'i wato na, na, na halaka ga mutane lokacin da ya hau mimbari ya yi addu'a ta farko ta biyu yana step na mimbari cikinsu akwai addu'a ya ce mala'ika jibril ke cewa amin cewa duk mutumin da ramadana ya kama bai yi wani aiki da Allah zai bar gafara ba Allah ka nisanta shi a cikin wuta da mutumin da iya haɗu da iyayen shi sun kawo ƙarfi bai kyautata musu ya samu aljanna ga ƙashin su ba sai mutumin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba kaga shi kuma akwai wa'id na azaba a kai su da aka ya sha bambam amma duka annaban Allah na ambace su ana musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara aminci ƙarin aminci ne dan dama ya riga ya amince kamar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama in ma ka kibar salati kai kai asara na ba wani abin da zai faru da yace mu roƙa masa wasila amma baka roƙa masa ba nashi shi za a ba da haka an ka roƙa masa kai ne ka samu yace wanda ya roƙa mun halat lahu shafa'ati yawmiddin zan cece shi ran tashi alkiyama ka kai ne ka rasa ceto kuma dai nashi ne rashin roƙonka ba zai sa a ba za a bashi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki ya saka da alheri an samu dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da hamsin gashi can kai maza Allah baka lafiya mala amin na mutum na wai mutum ya damu da rai ba gangan jiki ba shine bai gane ba yadda kake wa kanka kwalliya ka ɗinka wa kanka riga kawa kanka wanka da sabulu to haka ake so kawa ranka kwalliya ka kula da shi da mi ake kula da rai na farko da tsoron Allah na biyu da bin manzon Allah sallallahu alaihi na uku da karatun alqur'ani na hudu da azkar wanda yake a karatun alqur'ani shine daman shugaban su afdalul zikri qira'atul qur'an da sauran ayyuka duka in ka biyo nagari shine ka ranka ya zama dan gaye mai kyau amma ka bar shi akwala daga kallon kwallo sai wannan shikenan ka zama dan jabu Allah ya kiyaye na'am ah ya kuri ga mai afirka go ahead alaikum salam a shekara jin hausa shi ne kan mana turanci na o ba za ka iya ba to ba da bismillah gausu ok na ji na na gani ai kun gane tambayar ya ce abin da ya sani malamai suke faɗi shine duk wanda yake karanta ƙur'ani ya soma da sunan Allah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace to shine sai ya ji wani ya bude alqur'ani yace bismillah sai yace gausu ko sai shine yake son ya sani ba daidai bane wane ne gausu wani shehu to ai gausu suna da yawa gausu ai ba suna bane gausu zaman kowane zamani akwai gausun ma wanda ya san me gausun ko a ɗariƙance ma akwai gausu a kowane lokaci na ba mutum ɗaya ba ne gausu na akwai zamani zamani kowane akwai gausu sun yi kasi za ka ji ana cewa gausu zama wani tatin ne na na malanta da kusanci da Allah ake cewa gausu duk da cewa akwai wanda sun yi tafaɗansa amma ba ba yadda shari'a ta kawo shi ba ba kuma yadda musulunci yake so ba domin akwai waɗanda za ka ga a ɗariƙa kun san ɗariƙar ku galibi tijjaniya kawai kuka sani ko da kadiriya ɗariƙun suna da yawa akwai na ƙashamandiya wa yake ji a nan wa yadda na ƙashamandiya a nan a ba ka taɓa jin sun sa sai suna da girma kamar irin waɗannan ɗariƙo shaziliya ba suna da yawa izala ba ƙarƙazan taho to duka wannan ƙungiyoyi ne ƙungiyoyi ne a musulunci duk ba shi ne matsala ba matsala mai kuke yi aka gane mai kai yi Allah dai ya hana kowa ya shirka na babu ruwan Allah da kungiyar ku kuma wallahi wanda duk yin shirka da Allah kowace kungiya yake Allah kona shi zai na ai an gane Hausa ba ruwan Allah da inda ka fito kuma in ka in kungiyar ku koma wace ka shiga in dai Allah kake bi da manzo Allah ba matsala na ina nufin koma me ka kira duk sunaye ne waɗannan ba su bane amma me kake yi na shine shine matsala akwai kungiyoyi da yawa wani yana ga da ya shiga kungiyar kamar ya sha na ina nan kun gane Hausa da kawai ya da an kira shi dan nan kamar ya gama wallahi baka gama komai ba Allah madaukake sarki akwai abin da ya turo mu ne shine musulunci kuma shi zai tambaye mu shi zai tambaye annabawa Allah ya yi rantsuwa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim sai ya ce wala nas'alannal mursali wala qussanna alaihim bihaq wa ma kunna ghaibi duk abin da kuka yi Allah yana sani da shi zamu ba su labari dilla ɗaya bayan ɗaya abin da suka yi da haka muhimmanci dai ka sani dole ne ka san musulunci yanda yake kuma dole ka yi shi yanda yake Allah ya shirya da mu to daman takwas to bari mu ƙara minti biyar ci gaba amin amin menene matsayin percentage da ake karba ko la'ada ai shine la'ada me mamancin ko shine la'ada to matsayin shi a musulunci idan akwai aiki da kai idan akwai aiki da kai da kuma an bi sharadin da aka ce a yi a musulunci babu komai aiki ne ai ladan aiki ne kamar yanzu ka bani wannan ka ce na tallata maka shi na na sayar ma za ka bani kashi goma na je nema tallansa na aka siya sai ka bani kashi goma a musulunci wannan babu komai na abubuwan da suke shiga yanda ake yi na na abubuwa suna saba ka'ida ne na musulunci ina nufin shine amma an san saba wasu dokoki shi yasa suke zama akwai matsala kaga musulunci bai yadda da coge ba bai yadda da nuku-nuku ba na misali a ce ga shi na sayar da abu dubu ɗari na je na sayar da shi ɗari da hamsin na ce a ɓoye ba sai an gaya wa mai shi ba na wannan ya zama haram ai an gane amma wane abin nan naka da ka ce mu sayar dubu ɗari idan da daga farko ma kun sani sai ka ce to duk abin da muka ƙara a sama namu ne ya ce ba damuwa sai kuka je ku samu wani ya siya dubu ɗari uku sai ku ba shi dubu ɗari sai ku raba dubu ɗari biyu kuma ba zai ce a'a ba saboda mai almusulmuna ala shuruɗihim in dai an yi wannan amma maganan galibi irin wannan akwai abubuwa ne wanda musulunci bai da ba shi yasa ake zama suke zama lalatattu sai a kula na'am na ƙarshe na'am eh bismillah na mutanen da za su yi masallaci ran juma'a liman na hudu ba kaga suna daga waya Allah ba su da juma'a suna aikata kuma haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wa man basal hasa faqad laga to ba ma maganan waiwaya ba ko kaunta na carbi kake dannawa baka da juma'a ko carbi kake ja baka da juma'a eh in ana hudu ba da a sani kaga dai shi wannan ya fi kusa na da magana Allah ko da naka to bare waya mu muna wasa da juma'a sosai Allah muna wasa da ita juma'a ta wuce wasa kuma a wajen musulmi magabatan mutum takwas na safe suke shiri su tafi masallacin juma'a ran juma'a sun san dabbobi kuwa idan juma'a ta yi kowanne lumus take yi don tsoron ko za a yi tashi alkiyama ranar amma kaga mu ba ruwanmu akwai da yawa za ka ga rigar da ya sa ran alamis za ka gan shi da ita ran juma'a wai shi kawai ya waye shirme ne shirme wallahi wasa ne da addini ran juma'a kwalliya ake yi gwargwadon ƙarfinka gwargwadon abin da Allah ya hore ma ko kai ka kawo talauci duniya a ran juma'a ka wanke riganka ka sa mata bula na eh abinda musulunci yake so kai kwalliya gurgurdan da Allah ya hore ma ma an ganka a ce kai yau juma'a magabata haka ba kudi ne da su amma da kaga mutum ka san yau juma'a kuma yana da wani abu mai muhimmanci cin juma'a amma muka za ka ga makanike da kayan bakin mawawa ya zo juma'a wai aiki yake yana kuskure sha biyu da kaji ana kiran sallaren juma'a a sau biyu ba ka san dalili ba ne wannan kiran sallah da ake ta farko dai in akwai wanda bai san juma'a ba ne yana wani abu ne ya yanke shi eh da kaji ana ta farko a zo juma'a da haka juma'a ba maganan waya ba ne in za ka shiga masallacin juma'a ka duda wayarka kuma wallahi mutanen da za ka ga suna ta damuwa da wayar nan duk zai ka tarar da duk damuwan shi ne wai kar wani ya kira shi bai same shi ba to me za a yi da kai in ana neman ka ko ba ka da waya ma nemo ka za a yi Allah in ana son a same ka ba ko ba ka da waya za a samu ka Allah shirya da mu su ba Na'am ma zama. To wannan wai matsala mala ya ce yana faruwa daga firi hudu ba ne ko sai an hau mimbari. To, shi da firi hudu ba da hudu ba kusan musamman liman yake yi to kusan matsayinsu ɗaya ne amma dai sai a hau mimbari shi ne ya fi tabbata shi ya sa wasu ma ai da hudu ba da hubar duk a kan mimbarin suke da kowane yare kuma kuma daidai ne da kawai mutum yawa kan shi a lanar shiraha ta bahaushe ya shirya wallahu ala sallu ala nabil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ابراهيم وعلى ابراهيم وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين gobe za a tafi kudin marayu insha Allah